الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a barkanmu da wannan yammaci yau 21 ga watan tara hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1445 daidai da 31 ga watan uku 2024 gregorian calendar kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatunmu mai albarka a wani masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damban muna nan har yanzu a cikin wannan sura mai albarka suratun nahali jiya mun take a ayata 66 inda allah maɗaukakin sarki ya mana bayani daga cikin ni'imominsa shine wato kenan ya halatta mana dabbobi na ni'ima wanda yake shayar da mu da nonansu wanda fitan nonon yake abin al'ajabi tsakanin kashinsu da kuma jininsu wadda aka kara mana bayani cewa ashe ma gaba ɗaya ma jinin ne yake ɗebowa da kashin da nonon duka yake tafowa da su ya ware gurin nono daban ya ware gurin kashin daban ya ware gurin koma mai daban jinin ne da kansa a cikin haka Allah ke zare wannan ya nan ya zare wannan ya nan ya nan haka Allah ya riga ya tsara namu kawai ganowa ne ta haka ya ba mu abinci a cikin wannan abinci wanda yake tacacce wato kenan mai daɗin sha wannan yana daga cikin manya-manyan ni'iman Allah ko ni'imomin Allah madaukakin zarki a kanmu to wannan aya da ta biyo baya wanda za mu tashi a kanta yau aya ta 67 Allah madaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakizuna minhu sakharan wa rizqan hasana Allah ganin kamar ya sha ruwan gaya kai a Allah maɗaukakin sarki ya kirga mana cikin ni'imomin nasa yake cewa wamin samaratin da hili daga ƴaƴayen dabino don ce an nakal wato kenan dabino ko wazaitunan wa naklan nakal shine dabino nakhil ana yazo alawadan fa'il wato kenan kamar yana nuna jam'insa dabinai allah maɗaukakin sarki ya sa 'ya'yayen dabinai su ma daga cikin ni'imomin da ya yi mana wal anab jam'u inabi da inabi inabi wanda ake ce masa grape ko yawwa idan ya bushe shi ne ake ce masa zabibi idan ɗanyensa kuma ana kiransa wato kenan inabi to waɗannan abubuwa guda biyu daga gare su ne tattaki nuna min husakaran kuke wato kenan rukun daga cikinsa wato kenan abin da ake kiransa sakaran shine a abu wanda yake sawa maye wa rizkan hasanan da kuma wato kenan arziki wanda yake mai kyau kaga dabino yana daga cikin ni'imomin allah maɗaukakin sarki inabi yana daga cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakla duka wa'annan suna daga cikin ni'imomin Allah amma sai ya ware wa'annan guda biyu yace ana samun abin da ake kira sakar a jikin sa sakar daga waye maye ne ko wataran nasu sukara wa ma hum bisukara yawwa za ka ga mutane a cikin wato kenan magagi suna magagi alhali kuma ba su sha abin magagin ba amma kuma wasu malamai suka ce sakar wato yana nufin abinci ne a yaren habashawa inna sakara alkal bilugatin habash in an ce sakar ana nufin wato ke tsimi da yaren larar habashawa saboda ƙur'ani ya sauka wato kenan da duk yaren da larabci suke amfani da shi a sakamakon cuɗanya tsakanin larabawa da makwabtansu duk da cewa a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a daidai lokacin da yaren larabci ya fi kowanne kamala amma duk da haka cakuduwa da kabilo da suke makwabta yakan sa akan yi aran kalmomi jifa-jifa yakan ari kalmomi daga farisa kamar irin su wato kenan sajanjal kamar irin su salsabil su zanjabil kaga wani kalmomi ne farisanci sannan sakar ɗin kuma kalma ce wadda take ta habasha a yaren habashan sun ce sakar suna nufin sini kuma dabino da inabi yana daga cikin abin da larabawa a wancan lokacin wato kenan suke yin tsimi da shi kenan yanzu an ce omin samaratin da kili wala a anabi tattaki zuna min husakaran ko da kuna yin tsimi da shi domin kuma suna yin tsimin tabbas kuma da dabinan kuma suna yin tsimi tabbas wato kenan da inabi suna sha don haka sai allah maɗaukakin sarki ke cewa kenan daga wannan kuke rikan wannan sannan zai iya daukan wata ma'anoni daban amma kuma zahirin kalmar a larabce ba bakuwar kalma ba ce ita kanta sakar ɗin a larabce wato kidan ba bakuwar kalma ba ce don haka kalma ce wadda take tana nufin maye amma idan mun ɗauke shi a wancan mun ɗauki sakar a matsayin abinci ko muka ɗauki sakar a matsayin wato kenan tsimi wanda za a sha to yanzu ba mu da bukatan yanzu mu ce wannan aya an soke ta daga baya domin daga baya wannan aya din a cikin sura da take makkiya a makka ba a sani shingiya ba don haka shi saman allah maɗaukakin sarki buga misali da ita don haka kenan zai iya yiwa tana nan a ma'ananta na giya daga dabino da kuma inabi kuke yin giya bayan kun yi giya kuma sannan sai ku dauki rizkan hasanan shine wato kina arziki mai kyau wato gidan baya za ku giya da shi ko kuma za ku yi amfani da shi ku ci ku sha ku yi abinci ku sayar ku samu kuɗi rizkan hasan kamar ya raba guda biyu kenan ko yawwa duk da cin ba abin nan ba ba halacci bane amma kuma a lokacin a makka babu ayan da ta haramta shan giya don haka idan mun ɗauki wannan a matsayin abinci ko mun ɗauke ta a matsayin tsimi ko wani abu makamancin wannan to ran da muka je madina ba mu bukatar mu cewa tukinan wannan ayar mansukiya ce amma fa in muka bi zahirin luga cewa sakar yana nufin maye ne ko yawwa wata nasu sukara zaka ga mutane suna maye to kuna maye kuma ana yin a mayen da ita din to saboda haka kaga kenan yanzu in mun koma madina dole za mu bukaci aya wadda take ta soke wannan sai zama wannan ta zama mansukiya kenan in ba haka ba tana nan a matsayin ta wata kenan na muhkama mun bayyana wannan taura haka kenan yanzu a wannan lamarin haka za mu ɗauke sa kuma idan har haka ne misali mu ɗauka a ce wannan aya muhukama ce kamar tana nuni kenan cewa duka abin da shi kan kansa ba giya ba ne ko da ana yin giya da shi kuma ko da in ya tsananta zai bugar amma shi kansa ba giya ba ne shansa ba zai zama haramun ba kun fahimci wannan shansa ba zai zama haramun ba amma atalin ita giya to shanta haramun ne kun fahimci wannan yanzu misali ai ana yin biya burkutu da gero ko da dawa yanzu za mu ce shan cin gero haramun ne ana yin ta da kunu akwai wani wanda da aka ce a garin nan ko kuma a wasu gurare na jin labarin ana samun kunu za a yi shi kunu sosai a ji a sayo sai a zo a sashi a jarka sai a daure shi a daure shi gam inda ruwa iska ba ta shiga ba sai a jefa shi a kan rampa sai ya kwana uku rana tana dukansa da an buɗe shi ya zama giya saboda ai dama giya ɗin kan ai fermentation ne idan aka sa abin ya yi fermenting aka takure iskar a ciki ta sa ya riɓe shi kenan sai giyar ta faru mun bayanci wannan to saboda haka idan abu ba zai sa maye ba kamar kunu in ya kwana asalinsa abu ne mai kyau ko da in ya tsananta ya kwana da kwanaki zai zama ya sa maye to yanzu ba zai zama wato kenan haram ba mun gane abdullahi dan umar yake cewa ra'aitu rajulan ja ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa inda rukun ni na taba ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana wato kenan rukun rukun shine mai a dakin ka'aba inda ake dawafin nan akwai akwai arkan ko akwai rukunul yamani to yana jikin dakin ka'aba jikin wannan rukunul yamani sai wani mutum ya zo ya sade shi wa dafa ilaihi alqadaha sai ya bashi wani wato kenan tukunya ko kwano da abin sha wato kenan biyo annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girmamawa farafa'ahu farafa'ahu ila fihi fawajadahu shadidan da ya daga zai kai bakin sa ya sha sai ga abin wato kenan yayi tsami sosai yayi tsanani faradahu sai ya dawo da shi ila sahibi zuwa ga mace kai karbi kayan ka karbi kayan ka ba zai sha wannan ba ba zai sha ba bakala lahu hina idhin rajulun min alqawmi bayan mutum ya karbi kayan sa ya zo zai gwaninta ko amma ko ba karba ba dan haka zai karbi kayan sa zai tafi sai wani mutum ya ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi a haramun huwa wannan tsimi da ya kawo maka kenan haramun ne shi yasa ka ki sha ko kuma yi dalili faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alayya bir rajuli aje a kira mutumin aka ce aka sake kira mutumin fa utiya bihi fa aqada minhu alqadaha aka je aka kizo da mutumin sai ya karbi wannan kwanan da ya kawo masa wannan abin shaɗin ko kuma tukunyan da ya kawo masa wannan abin shaɗin sai ya sake karba suma da abi ma'in sai ce a kawo masa ruwa da aka kawo masa ruwa shi kenan fa sabbahu fihi sai ya zuba ruwan a ciki sun marfahu ila fihi sannan sai daga bakinsa ya kai wato kenan zai sha wa khattaba suma da abi ma'in sai ya ji kuma har yanzu da tsamin abin sosai sai ya ce to a sake kawo masa ruwan dan ƙara mai kwamin ruwan nan aidan fasabba hufihi ya sake zuba wannan ruwan ya ƙara masa ruwa kenan ko yauwa yanzu mai yake kenan dilution ko yau concentration din yake ragewa yau ma Allah an yi musamman specially dan annabi sallallahu alaihi wasallam a masa gwaninta an yi shi tun shekarun jiya an ajiye shi ko kuma an yi shi shekarun jiya jiya an zo ba a yi muwafakan samunsa ba an ci gaba da ajiye shi yau an zo an same shi an ɗauko an kawo masa don haka kaga fermentation ɗin ya yi tsanani a ciki sugan da yake ciki tun da inabi da dabino duka suga ne shi kuma suga in ya haɗu da ruwa in ya kwana da kwanaki yana fermenting ko yau wasu da haka zai zama concentration ɗin ya zama very high saboda haka sai ɗauko abinsa tsaf dan ya gwaninta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a ba zai iya sha ba to kuma dan ya warware wani rikici cewa ba ya ce haramun bane ce a kawo sai zuba ruwa yayi diluting din sa kenan yanzu eh eh yayi diluting din sa ya rage masa wato kenan power yawa saboda idan ka sa ruwa a ciki ko ruwan ya watsa ciki zai rarrage karfin ya wawwatsa shi gefe yau me ake kira dilution da da abin nan eh dama a madama shi ne dalishin ne yau a rage karfi a rage masa karfi a rage eh shi ne muke nema ina malam ina malam sagir eh bayan eh ya sirka shi da niyyar ya rage masa karfi ko yawwa shi kenan shi ne abin da ke ne to sai masa abin nan sai ya kira shi sai ya karbi ruwa sai ya zuba tunda ya zuba masa ruwa kaga ya rage masa karfi ko sai dauka zai sha sai ji karfin fa yana nan fau sannan sai sake karban ruwan summa da abi ma in ya sake kira ruwa kuma ru wa sabbahu fihi sai ya sake zuba shi ya zuba a ciki sun rafahu ila fihi ko ya daga zuwa zai kai bakinsa sai ya ji abin yana yana nan kamar yadda yake sannan shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa idza talamat alaikum hadhihi al-awiya idan kuka zuba kayanku a cikin wayannan jakan ko kwano ko menene kuka bar shi zuwa wani lokaci sai ya zama ya sa wato kenan abin yayi tsanani fakasiru mutuna habil mai to ku karye karfinsa da ruwa mana ku ɗebo ruwa sai ku zuba wato kenan a kansa wato kenan kun sauke masa kenan ko yawa so da haka asalinsa ba giya akai ba yawa akwai mutanen kaltungon suna da wani abu wai amsho ko kanzo ne za a zuba shi a cikin ruwa a bashi ya kwana biyu a rufe shi tukunna sannan sai a zo a sha shi ba giya ba ne yau amma in baka saba sha ba wala Allah ya kwana da kukin wanda ki zai iya abin da haka shi irin wannan ka rage masa karfi ta yadda ba zai zama wato gidan giya ba dan haka yanzu kaga kenan akan wannan duk abin da asalinsa ba giya ba ne amma yan tsananta zai yi giya in an fitar da shi a siffai da ba zai sa maye ba ba zai zama wato kenan haram ba duk abin da yake da hydroxyl group in an sa shi a cikin wani condition zai iya fermenting in ya fermenting kuma zai iya intoxicating yawwa kamar misali gero dawa shinkafa duk abin da yake da starch a cikinsa in ya haɗu da ruwa aka rufe shi wani lokaci za ka ga fara fitar da iska to wannan iskar kuma dawa in ta yi tsanani za ta iya kaiwa zuwa ga bugu amma idan ba a yi shi da niyan giya ba sannan bai kai yadda zai sa wato kenan maye ba ba zai zama wato kenan haram ba kamar yadda wannan hadisi yake kokarin ya nuna mana mun bayyana wannan da wani lokaci ana samun wani complication wasu za ka ga a jikin wani turare ana rubutawa abin da formulan da aka yi shi to za ka ga da formulan da aka yi shi abubuwa ne wanda yake ya shafi abin da zai iya kawa zuwa ga giya sauraka sai su zo su cewa bai kamata a fesa wannan turaren kuma a tafi masallaci da shi ba saboda akwai abin din giya a cikinsa kaga wannan akwai nau'in tsanani saboda ai geron da muke sha da kunin da muke sha shi ma akwai nau'in abin da za a iya yin giya a jikinsa haka ne yawa kuma muna gani ana yin giya din da gero muna gani ana yin wato kenan da da abin nan ana yin ta da dawa ana yin ta da dawa ana yin ta da gero to duka wa'annan abubuwa dai Allah madaukakin sarki bai haramta mana su ba matsawan ba giyar bace amma in ya tabbata giya ce to ita giya da kaɗan ɗinta da mai yawanta wato kenan duk wani haramu ne ba za a sha ta ba sai a yi haƙuri da ita shine yafi alkhairi to mu je mana ina fi zalika lalle a cikin wannan la'ayatan ko akwai ayoyi da Allah madaukakin sarki wato kenan ya tsara Allah madaukakin sarki ya muku abin nan ya muku ni'ima wato kira akwai aya a ciki la'ayatan ko akwai aya likaumin ya ake luna ga mutane wanda suke wato kiran hankalta da wanda muke suke hankalta amma zahirin ayan in mun dauki takan luga wato kenan tana nufin wannan tana nufin a jikin inabi ana yin giya da shi kuma giya haramun ne don haka kenan ayan da ta zo ta hana giya innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihuna to wannan ayar ta soke wannan tunda wannan a maka aka yi ta wannan can kuma a madina aka yi ta don haka anan kamar kanka ce a can inda allah maɗaukakin sarki ke cewa ya salu naka anil khamri wal maisiri kul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'un lillah don haka manafi'u da yake ciki qur'ani bai jahilta ba amma kuma akwai ismun kabirun a ciki kamar nan ma ya nuna cewa bangaren da kuke amfani da inabi da kuma dabino wajen tattaki zo da minhu sakaran wannan iya da cikin bangaren ismu sannan wanda kuke abinan kuma wa manafi'ulin wa rizqan hasanan shi kuma yana da cikin manafi'ulin nasi tunda an ka noma inabi ko ka noma dabino zaka iya samun kudi in ka sayar zaka iya kawo shi abinci a gidansa ka kace kai in an yi azumi ma muna zuwa mu bude baki da dabino kaga wannan rizqan hasanan ne yawwa don haka ɗaya bangaren ta mansuki ne idan an koma wata kenan madina ta bari وأوحي ربك إلى النحل أن اتكذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون Allah maɗaukaki zai ce wa auha rabbuka ubangijinka ya yi wahayi ya muhammad ilan nahali zuwa ga wata kenan kudan zuma da cewa mai a natta ki zi buyutan ki je ki nemi gidajen ki ki yi wa kanki gida minar jibali wato kenan a cikin duwatsu yau allah maɗaukaki zai ya yi mata wahayi cewa ta ya kamata ta rika yin gidajenta ta je ta samu kogon dutse tsakanin dutse da dutse in ta samu kogo sai ta shiga sai ta yi gidanta a wannan gurin sai ta zumanta ta sha kayanta ta yi 'ya'ya in mutane ba su zo sun gane sun zo sun ebe mata ba ta yi 'ya'yanta wami da shajari sannan a jikin bishiyoyi ma ki samu bishiya wadda take da kogo ko take da wani dungu da dungu wanda za ki zo ki sa ki gyara kayanki nan ma an baki izini ki je ki yi amma duka wa'annan idan zumar ba ta wani ba ne zuma ce wanda take mai yancin kanta saboda ka taje jeji ta samu kogon dutse ko kogon bishiya ta je ta ƴaƴanta ta yi gidanta ta komi da komi Allah wa da kuta sarki ya bata wannan izini wani ma ya arishu na sannan an ba ta dama ta je ta gidanta ta yi ƴaƴanta ta yi zumanta cikin abin da mutane suke yi na arisha in an ce arisha asalin saka wato kenan kamar rumfa ne da za a ɗanyi don ajiye wani abu ko kamar gadawa da za a yi ta ta wani lokaci mutane sukan je su samu kan bishiya su yi wani abu su yi wata hikima sai su yi wani abu kamar rumfa a gurin sai a yi mata dabara a gurin da za ta zo daga baya aka gano sai a sare bishiya a sare bishiya a fufu da a fudda kogon cikin ta a rarike ta sai zama kwangi sai a ji a ɗaura a toshe na a toshe na ya bar mata kofar shiga to kaga wannan zuman ta zama ta wani kenan to nan ma yana daga cikin abin da wato kenan annasu ya arshu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yakin badar ai mun ga sun sabe sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani abana kiransa arisha kamar rumfa suka yi masa haka suka ajiye shi a ciki saboda in suna yaki in suka leko suka ganshi sai samu karfin gwiwa yau saboda haka duk dabaran da dan adam zai yi mai zuma don ya tara mata hankalinta abu daya ta zama wato kenan ta shiga ta yi yaya ta yi ruwa ta yi komai da komai wannan ana kiransa wato kenan arisha cikin duk abin da mutane za su yi na dabara wajen tara mata hankalinta abu daya to Allah madaukaki sarki still ya ba ta izini a cikin wato kenan ikonsa ta je ta yi wannan sannan na biyu ce wa auha Allah madaukakin sarki ya yi mata wahayi wahayi da Allah maɗaukakin sarki ya mata malamai suka ce wahayi ne na ilhama shige irin wahayin da aka yi ma mahaifiyar annabi Musa alaihi wahayina ila ummi Musa daga wahayin da aka yi mahaifiyar annabi Musa ba mala'ika ne aka turo da ayoyi ya zo mata ba a'a Allah maɗaukakin sarki ya kimsa mata a cikin zuciyarsa kuma kusan kowane dan adam Allah maɗaukakin sarki ya masa irin wannan ko yawwa tunda Allah maɗaukakin sarki ce menene fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kowane dan adam Allah madaukakin sarki a ransa ya mata ilhami shine wahayin kenan ai fujuraha wa taqwaha fajircinta da takawanta an sa masa a cikin zuciyarsa abu mai kyau da abu marar kyau don haka da zarar an shirya da shi mai kyau zai iya fahimtar sa kuma zai je aikata da zarar an nuna da shi mummuna zai iya fahimtar sa kuma zai nisance shi saboda idan kaga ya aikata fajirci to shikenan yanzu zuciyarsa ne take son haka in kaga ya aikata aiki alkhairi shikenan zuciyarsa ne take son haka don haka ya zaba ma kansa ina ya kamata ya zama makomarsa ranar lahira ko ta nan gefen wata kenan ko ta nan gefen amma Allah madaukakin take tafi alhama fujuraha wa taqwa har yace kad ablaha man zakaha wa kad khaba man dassaha yawwa sannan yake cewa idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha Allah madaukakin sarki yayi wa wato kenan kasa wahayi mun fahimci wannan da wasu da aka wahayi da aka irin wanda aka wani zuma Allah ya shiryar da ita abubuwa da daman gaske ba ma kawai yin gida ba a tsarin gidan ma Allah madaukakin sarki ya shiryar da ita fahimta Allah madaukakin sarki ya shiryar da ita abubuwa da yawa da ya ce an take zama jibali buyutan wa minan shajari mun riga mun yi bayani akan wannan ko yawa illa iyaka ibn arabi yake cewa wa min ajabi ma khalaqa Allah fi an-nahl an alhamaha al-ittikadi littikadi biyutiha musaddasan daga cikin abun da yake ba da mamaki dangane da al'amarin zuma shine Allah madaukakin sarki ya yi mata wahayi ya yi mata ilhaman in za ta yi gidanta ta yi shi wato kenan musaddasan musaddasan shine wato ne ya zama hexagonal hexagon ina hexagon ba triangular ba ba quadrilateral ba ba pentagon ba amma hexagon to da duk gidan zuma za ka ga dungu dungu dungu dungu guda shida ne dungu shida ne shine hexagon ko dungu shida ne zaka duk inda ka ga ramin nan ka irga dungun daya biyu uku hudu biyar shida shine aka ce wai daga tun daga musallaf trigonometry har zuwa wato kenan zuwa da goma ko shine mai ake ce masa mai decagon ko to in kai tara su ka tara su ka tara su wanda in kai haka ka taro ka da matse su za su iya haɗe kansu juna su ba su baka kofa ba to sai hexagon mun fahimci musaddas shine kadai in ba haka ba duk wanda ka zo inda ka yi su ɗaya biyu uku hudu biyu ka yi kamar guda hamsin shef din ya zama amma wannan triangular ne ko wannan quadrilateral ne ko wannan pentagon ne wannan hexagon ne wannan septagon ko heptagon nanagon da decagon duka tara su mai dungu goma mai dungu takwas mai dungu tara mai dungu shida mai dungu har ka zo kan mai dungu uku sai ka tara su kamar guda hamsin kowanne ka ebo su ka hada ka hada ka matse ka matse ka matse ka matse ka tare su sai kowa ya kama jikin dan uwansa to in hexagon ne za su hade cap ba za ka samu kofa ba amma sauran in sun hade to sai ka samu wani space a tsakiya wanda wani ya tare nan wani ya tare nan an samu space a tsakiya to don haka Allah madaukakin sarki ya yi mata wahayin cewa hexagon zaki rika yi shine komai yawan da kika tara abin ki zai hade miki wato kenan abu daya wannan yana daga cikin wato kenan abu wanda yake mai mamaki fa bi zalika ittasalat hatta sarat kalqitatul wahida da haka ne in ka tara su ka tara su za su hade su manne he sun zama wato kenan kaman abu guda ɗaya ne wa zalika anna al-ashkala min al-thuluth min al-musallas ila al-mu'ashshar إذا جمع كل واحد منهم منها إلى أمثاله لم يتصل وجاءت بينهما فرجة إن كتار السلام dole sai an samu wato kenan kafa a tsake illa shakalil musaddas sai dai wato kenan sifa wadda take musaddasi to ita ce ba za ka samu wannan ba don haka Allah madaukakin sarki kaga da ya tashi tsara mata ya tsara mata wato kenan irin wannan to mu je malam
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الله مدوكتي ذلك ثم كلي من كل الثمرات sannan kwadan zuma an ba shi izini wato kenan ya ci daga kowane 'ya'yan itaciya yau sauran dabbobin kalura ba kowane ice suke ci ba amma ita za ta ci wato kenan daga komai allah ba da kukin sarki ya ba ta wazalika anna inna ma ta akulu annawar min al-ashjari an ba ta izini za ta iya cin wato kenan furanni na kowane irin bishiya duk bishiyar da take da fure to za ta zo ta tsaya akan furen za ta zuki wasu abubuwa da take samu a cikin wato kenan furar Allah ya bata wannan dama fasuliki subula rabbiki don haka ke bi hanyoyin da ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsara miki wace subul da yake da tsiro kenan ko yawwa saboda kuma ma mutuntawa da girmamawa Allah madaukakin sarki sai ya ce subula rabbiki hanyoyin ubangijinki akwai hanyar da ba ta ubangiji ba to amma da ya ce ta hasace wato kenan wani ƙarin wato kenan mutunta na ashe kudan zuma kenan hanyoyin da zuma take bi hanyoyin ubangijinta ne ma'ana hanya ce wanda ubangiji ya shiryar da ita wato kenan a kanta don haka yace ki bi wannan hanya din shi yasa aka ce in dai zuma sun wuce gurin ko da sun bar ɗaya a baya ko kilomita nawa suka tafi to ɗayar za ta bi tiriyan tiriyan tiriyan ta bi ta inda suka bi sai ta je inda ya kamata ta je kuma in ita ɗaya ta fita daga gidanta ta kama hanya ta tafi wani komin nisan da ta yi insha Allahu a lokacin tafiya fukafukinta ya goge wani abu na dama to a dawa na hagu zai goge wannan abu saboda exactly hanyar da ta bi wannan hanyar za ta iya binta kuma wato kenan ta dawo gida don haka Allah maɗaukakin sarki wato kenan ya tsara mata zulalan wato kenan Allah ya hore mata hanyar hanyar ta zama wato kenan zahuwa lazi ji ala lakumul arda zalulan Allah shine ya sanya muku kasa ta zama zalulan an ce zalul mi ne mai horarriya yawwa ma'ana wadda ba ta da taurin kai idan ka tirenin ɗin rakumi a je a dawo ko ka tirenin ɗin jaki a je a dawo ko bijimi a kan huda ya je ya dawo ya zama zalul kenan ko ya zama ya hori a kan wannan abin babu matsala zai yi maka komai babu kuskure to ita ma allah maɗaukakin sarki ya ɗora ta akan hanyar ubangijinta ta yadda wato kenan ba da a samu kuskure ya ta kenan a cikin lamarin ubangijinta ba don haka allah ya bata wannan tsari sannan sai Allah maɗaukakin zarge ce ya kuruji min butuni ha sharabun a cikin cikinta wani abin sha wato kenan yana fita yana fita shi wannan abin da yake fita a cikin nan muktalifun alwanuhu launinsa wato kenan ya saba da juna wato kenan wani lokaci kaga ta fitar da farar saka wani lokaci jar saka wani lokaci dark brown hakan nan wato kenan yana saba ko fi shifa'un linnasi sannan a cikinsa wato kina akwai wato kina matsalu akwai waraka wato kinan ga mutane yanzu da yake yana fita daga cikinta ko to fita daga cikinta na kenan yanzu maganin yana cikin cikinta ko kuma wannan zuman yana cikin cikinta amma ta ina yake fita malamai ba su samu matsaya a kansa ba wasu suka ce ta duburanta ne take fitar da shi wasu kuma suka ce a ta bakinta ne take fitar da shi to wallahu ta'ala a'lam ko maya ne ne don haka wani daga cikin malamai kamar sayyidina ali bin abi talibi a lokacin da yake so ya nuna duniya ba komai bane sai ce duniya fa ba komai bane face wato kenan yawon bakin tsutsa da kuma kashin kuda su ne fa yawon bakin tsutsa shine zaren da ake fitarwa na silikin da yake mai tsada akwai tsutsar da take fitar da zare na siliki da can mutane da sun san wannan shine tufar da tafi kowace tsada da mutane za su saka yawon bakin tsutsa don ta bakinta abin yake fitowa da kuma kashin kuda shine zuma kenan ko yawa to ni menene abin takkawo ne duk abin sha a duniyar nan bayan zuma yake ko duk sutura kuma bayan siliki ne to silikin tsotsa ne take fitar da shi zumar kuma wato kenan abin kuma Allah zaki kuma zuma ne take fitar da shi zuma kuma wato kenan ta duburanta take fitar da shi wallahu ala so kaga in wannan magana ta tabbata da ta sayyidina ali kenan zuma kashin fitsa kashin abin din ta take kuma Allah madaukakin sarki a cikin tsarinsa ya san yadda zai fitar da kashinta marar amfani da kuma kashinta mai amfani mai magani ko sai mu dauka kuma mu sha wancan kuma layam na uhaza zaka wannan ba zai hana wannan ba wancan ba zai hana wannan ba ko bikin magaji ba zai hana na magaji ba wancan ya fita ya je lalace a masa wannan kuma ya fito zai taru a inda wato kenan zai yi amfani to kaga daga cikin hikimar Allah madaukakin sarki wato kenan akwai wannan da yace muktalifin alwanuhu yana nufin wato kenan alwa'uhu min al-ahmar wal abyad wal asfar wal jamid was sa'il wani lokaci ka gashi fari wani lokaci ka gashi ja wani lokaci ka gashi yayi baki wani lokaci ka gashi sandarare wani lokaci ka gashi ruwan ruwa da sauransu duka wato kenan wal umu wahida kuma zukudan zuman kwaya ɗaya ce wal auladu mutalifuna ƴaƴan kuma zaka iya ganin sun fito kala kala wannan ka akwai mu a mutane ma ana samun wannan ko mace ɗaya kaga ƴaƴanta wani fari wani baki ko kuma kaga ƴaƴanta wani dogo wani gajere ko kuma kaga ƴaƴanta wani mai jiki wani kuma iri na cangaran cangaran cangaran eh wanda bai da jiki eh duk ana iya samun wannan to dukkan wannan wato kenan yana daga cikin abin da dinta kenan haka ne dawwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je zainab ta bashi zuma ya sha duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare ya kabe ɗakin matansa ya je ya zauna da wannan na minti biyu ko uku ya gaishe ta ya je wannan ɗakin ya je wannan ɗakin ya gama da su kuma sai ya kare a ɗakinsa na ƙarshe to in ya zo ɗakin zainab to ita tana da dabara don haka tana da zuman da take tarawa sai ya zo ya zauna sun yi ya ka mintinansa da ya yi niyan ya tafi sai ta ce ab ni ga zumar kama dai shi kuma yana sha'awar zuma zai dauka sai ya karba zai sha ko kamar yana lakita yana sha kuma yana dan tadi yana lakita yana in zai yi kula ta ce ni aika zan kama mata sai suka gane cewa to yana in yana miki biyar biyar ne yana miki sha biyar a ɗakin da don haka sai suka yi tazari menene yake faruwa sai ai zuma take ba shi yake sha ya oke to za mu maganin ta wallahi sai suka haɗe baki in ya zo ɗakin wannan sai bayan ya fito a ɗakin zainab kenan in ya shiga ɗakin wadda ta ce a kai wala kana abin ɗin karnin magare yana fita a jikin ga shi ko ba ya son a ce wani abu wari ko karni a jikinsa don daga cikin abin da yake so a rayuwa akwai turare kan shi na ji warin magare a jikina kuma a yi zuma ne na shan ya tafi wacce da ake yi ta ce kai an yi akwai ya nake jin kamar warin magare ta ina kuma yanar zai tsarku da shi ne can ma haka kun zora ka yanzu sun hana shi shi a zai ne ce daga ƙarshe da ya musu bayani ba kawai wani ne zuma ne sai ci ga to ai zumar ma abin da ta shawo din na wancan bishiyar ce shi ya sa wato kenan zumar ma da take kama kama bata ma iya zaɓowa zuma ba don haka za a nemi zumar ma ma za mu iya nema ka zuma wanda take wanda take wato kenan mai kyau ko suka ce jarasat na halatuha alqurqud kenan kudan zumar yana hawa kan bishiya kaza shi yasa zumar ma bata bata abin nan saboda kenan wannan hadisi yana nuna cewa abinda zumar take sha ko ganyen da take sha din har yanzu yana da tasiri akan irin nau'in zumar tunda a bishiyan kala-kala ne yau wasu bishiyoyi in ta je ta sha zumur za ta zama fara ko wata bishiyar in ta je ta sha zumur za ta iya zama ja yau wata zuma in ta sha ruwan zai yi yawa wani kuma za ka sha dan sandare haka nan da sauransu wallahu ta'ala ala mun bai wannan sannan Allah madaukakin sarki ce fihi shifa'un linnas shi ruwan zuma din wato kinan akwai waraka a mutane a cikinsa Allah maɗaukakin sarki ya sanya hakan nan Abdullahi dan Abbasan da Hassan Albasari da Mujahid da Malam Tahag da Malam Farra da Dawus bin Kaisan da sauransu suka ce wato kenan fi shifa'un linnasi din nan eh fihi shifa'un hi din da mir ya koma ga ne ka yana koma zuwa ga kudan zuman ne ko yawa a cikin cikinta wani abu yana fita wannan din a cikinsa kuma akwai waraka duk da wasu zuwa cewa fi din nan hi din yana koma zuwa ga alkur'ani ne a cikin alkur'ani akwai wato kenan abina amma wasu malamai suka ce wannan matsala ko da ta inganta naqlan lakin naha la tasihu aqlan saboda lam yakun hunaka zikirin lil qur'ani hatta yajri ala ayati duk da cewa alqur'ani alqur'ani mun yadda waraka ne babu matsala a ciki amma ba a yi maganar alqur'ani anan ba maganar gudan zuma ake dan me za a ce damiri zai koma ga alqur'ani alhali ad-damiru yarju ila adrabil mazkuri ilayhi ko to saboda haka suka ce kenan lalle abin da ake nufi ba alqur'ani ake nufi anan ba a fihi nan zuma din da ake nufi a cikin zuma akwai wato kenan waraka wasu kudan san zuciya suke cewa ai fi shifa'un linnasu na ai ana dafin wato kenan ahalin baiti ne ahalin baiti ne don haka wani malami ya ja ya tsaya akan wannan kasu malamai suna da hikima sai da suka bashi ya ja zauna a gaban a gaban abu ja'far al-mansur kalifan abbasi yana magana ai fi shifa'un linnasi ahalin baiti ne su ne kaza kaza kaza kaza sai ce to shikenan ja'alallahu ta'amaka yakhruju min butuni bari hashim ko ana wannan abin da ke mai waraka Allah ya ce ya kurje min butuniha ko ba haka ba a cikin kudan zuman yake fitowa ko da ce oke ahlul bait ake nufi daga yau Allah ya sa abincinka da abin shanka ya rika fitowa daga cikin yan banu hashim me yake fitowa cikin yan banu hashim kuzari da za ka tuntuni da rajiyar ta a tashi ya kaga ya gama wata wannan tawilin nasa wato kenan bai tafi ba don haka yanzu dai a nan abinda malamai suka fi karkata a kansa kusan suka fi ittifaki a kansa shine cewa fihi dinnan da biri na kuma zuwa ga wato kenan zuma haka fihi shifa'ul linnas sannan har yanzu malamai magabata sun ƙari juna sani wajen ma'anan fihi shifa'ul linnas dinnan wai alal umumi ne ko kuma alal iktisasi kowace irin cuta akwai maganinta a cikin zuma ko kuma wata wata ce daga cikinsu akwai wanda suka dauke shi akan cewa kawai kowace irin cuta don haka duk matsalar da ta shafe su wato kenan su za su yi amfani da zuma za su ko rauni suka yi zuma za su shafa ko ciwon hannu ko ciwon abinan maruru suka yi za su abinan ciwon kai maruru ciwon zuma ciwon abinan kowane irin cuta wato kenan su suna amfani da ita wato kenan a wajen abin nan saboda me ai Allah madaukakin sarki ya ce fihi shifa'un da haka sun dauke shi akan haka kuma imaninsu da wannan Allah madaukakin sarki sai kaga duk abin da suka yi sai kaga Allah madaukakin sarki sai ya ba su wato kenan waraka wato kenan a kansa wani daga cikin malamai magabata ana kiransa al-Malik al-Ashja'i akwai lokacin da ya rashin lafiya shi kenan sai ka ce masa kenan alanu alijika ba da mu nemo maka magani ba sai ya ce magani to yanzu ai magani kan gashi nan na farko ya ce a kawo mun ruwa mai tsarki itini bil ma'i aka kawo ruwa ya ce fa inna allaha ta'ala ya qul wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan daga sama mun saukar da ruwa wanda yake mai albarka don haka sai aka ajiye wannan ruwa sai ce ito ne bi asali a je a kawo mun zuma aka je aka kawo zuma ya ce saboda allah maɗaukakin sarki ya ce fihi shifa'u linnasi sai aka ajiye masa wannan sai ce ito ne bi zaitun zaiti zaitun kenan ku je ku kawo mun man zaitun aka ce an kawo masa sai ya ce allah maɗaukakin sarki ya ce min shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharkiyatin wala garbiya sai hada wa'ina abubuwa sai ya sha saraka duk lokacin da shi kuma matsala ta same shi shi yana da ya daina shan magani amma wa'ina abubuwan wato kenan yakan hada Allah madaukakin sarkin wasu sai kaga ya bashi wato kenan waraka akan wannan mun bayyana wannan yawa amma kuma duk da haka akwai wa'ansu wanda suke ganin cewa ba kowace cuta ne zuma take yi ba ba kowace cuta ne wato kenan zuma take ba don haka akwai abin da take warkar akwai kuma abin da ba lalle ne wato kenan ta zama ta warkar ba gwargwadon yadda abin don haka sai suke ci kenan fihi shifa'un din nan wato kenan alal iktisasi ne saboda idan idan idan wato kenan ne kira ta zo ta a wajen tabbatar wato a larabci tana nuna akai iktisasi don bai ce fihi shifa'u ba sai ce fihi shifa'un ai nau'in mina shifa'i mun bayyana wannan saboda haka wato kenan nakira ta zo nakira fi siyaqil ithbati dan haka wala la umuma laha in nakira ta zo a wajen siyaqin da yake tabbatar da wannan magana kuma sai nakira ta zo bata zo da ta'arifi ba to wannan ba ta da umumi wato kenan ba a generalization wato kenan akan hukuncinta wannan kuma bittifaqi ahlul lugha ko ahlul lisani wa muhaqqiqi ahlul ilmi saboda haka kenan yanzu za a iya samun cutar da zuma za ta warkar za kuma iya samun cutar da zuma ba lalle ne ta warkar da shi ba a wannan lokacin sannan da wani mai magana zai ce ato ai mu mun ga wanda zuma ta warkar da shi mun ga wanda zuma ba ta warkar da shi ba don haka me yasa za a ce a cikinta akwai akwai akwai akwai akwai waraka akwai waraka ko don haka kawai irin masu sukan alkur'ani din nan kenan sai wani ya zo yana ta irin wannan barakar ba ai komai ma yana iya in haka ne kaza kaza sai wani ce masa dakata zuwa nan ai ruwa gaba ɗaya da kake ganin sanar rayuwar ɗan adam a cikinsa take duk ɗan adam kai ba ɗan adam ba duk wani abu mai rai yawwa kowane mai rai ya ce haka ne eh ce to mutane nawa ka gani ruwa ya kashe su don haka wannan kashewan zai kore cewa ruwa yake ba sau da yawa likitoci in an zo sai su ce karku ba shi ruwa ko musamman in aika mummunan accident ko wani yanayi sai ta a karku ba shi ruwa karku ba ruwa fa shine rayuwa ta a bayan ruwa a bayan ruwa sai su ce a kara ba shi ruwa kuma ana ba shi ruwa zai sha mutu saboda haka wannan zai iya korewa cewa babu rayuwa a cikin ta dan adam a cikin ruwa ba zai kore ba nawa mutane suka dulmi a cikin ruwa suka mutu da dai sauransu mutane suka fada cikin ruwa suka mutu nawa ne Allah madaukakin sarki ya kaddara musu irin wayannan abubuwa don haka wato kenan babu matsala wato kenan akan wannan wasu suka ce ai zuma tana sa gudawa don me za a ce gudawa tana da abin da shi ma sai mu tafiyar da shi wato kenan wancan saboda ba ko mai yiwuwa ko an samu wato kenan wrong application in an bada in an samu oba a wajen bada magani ko kuma aka samu karanci a wajen bada zumar zumar da aka bada bata kai yadda za ta kai ba ko kuma ta ga abin amma da generally za ka gani a duniya gaba ɗaya hatta likitocin zamani sun yadda cewa zuma akwai magani a cikin ta yanzu har ta kai gama an ce idan an yi gobara ma mutum in ya kone sai su zo su ta shashafa masa zuma a gurin abin din kuma yana warkewa zuma mai kyau za su samu a samu zuma mai kyau a zo a shafa masa a shafa masa gobe a shafa masa ita zuma ba wani abu kuma Allah madaukakin sarki sai ka ga wato kenan ya bashi ya bashi lafiya yanzu abu na gaba shine tunda Allah madaukakin sarki ya ce fihi shifa'u akwai waraka a cikin wato kenan zuma kenan mai amfani da shi dan waraka in har haka ne kenan nan malamai sai suka yi sun baɗin cikin kenan ya halatta a yi magani haka ne ba mu da lafiya aka ce mu sha magani don mu warke kenan ya halatta za mu iya shan magani shan magani yanzu ya zama mai halal a musulunci halal a musulunci sabanin wasu daga cikin mutane suke ganin shan magani haramun ne ba don komai ba saboda saboda guje ma kaddara ne ai Allah madaukakin sarki shine ya kawo rashin lafiya shine ke kawo lafiyar kuma kuma ya san adadin da zaka yi a cikin kwanakin lafiya da kuma adadin da zaka a cikin kwanakin rashin lafiya don haka in ka sha ma kaman kware tawakkali ne ga Allah madaukakin sarki don haka wasu mutum yake tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi yanzu in za a je yaki muna amfani da garkuwa sannan muna shan magani sannan muna kaza muna kaza wajen kokarin kare kanmu daga cututtuka ko daga wani abu kamacin wannan wani yana kore imani da kadara sai a nasa sace yin haka ma imani da kadara ne yin hakan shi ma magani ka sha magani shi ma imani da kadara ne domin Allah ne ya ce maganin yana warkarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da laraban kawai suka tambaye shi afana ta dawo ya rasulullahi za mu iya sha magani sai ya ce eh ta dawo ku yi ku sha magani har a wani ruwa yake cewa waqzu shayatin in kun sha maganin kuma ku kunyata shaidanu kar ku ce magani ne ba amma Allah madaukakin sarki shine ya kawo wato kenan waraka ko sai ya ce musu fa inna Allah lam yakhluq da'an illa wa khalaq lahu dawa Allah bai taba halittar cuta ba face sai da ya halitta mata magani saboda haka shan magani wato kenan yana daga cikin abubuwan da suke nuna kenan mutum ya yarda da yardar Allah da kaddarar Allah madaukakin sarki wannan kuma kar mu manta ba zai kore kuma wata fahimtar da wasu wanda suke nisa a wajen imani suke da shi ba taƙin maganin ba don sun ce maganin haramun ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani akwai mutane wajen kudan 70,000 da za su shige aljanna ko aka ce zuwa ya ce humul lazina la yarquna wa la yasarquna wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkaluna su ne mutanen da ba sa yi rukiya rashin lafiya samun zai su rukiya su yi tofi ba sa yi wala ya starku ba sa kuma nema a musu ko wani ruwa ya ce wala ya tauna ba sa yin lalas amma fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi lalas a wasu daga cikin sahabbansa saboda kowa da label din imaninsa da label din yadda commitment ɗinsa tsakaninsa da ubangiji yake wancan ya yi masa nan kuma ya ce ga wa'in mutane la ya ta wul ba sa yin kai ko wala ya ta tsayyaruna ba sa kuma canfi sai ai samun hannu aka yi ai mayu da suka kama ne ai kaza kaza kaza ci ba sa yin wannan ta tsayyar din wa ala rabbihim yatawakkaluna su suna tawakkali ne ga ubangijinsu sai aka ce wajen mutum dubu saba'in za su shiga aljanna irinsu kuma za su shiga aljannan ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba haka za su zo su ba wanda zai ce musu kai ina za ku je ku saboda mai alarabihim ya tawakkaluna wannan yana daga cikin dalilin da yasa abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya da shi mun san abdullahi dan mas'ud ko ɗaya daga cikin manyan manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin abadila da cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake so ya karbi qur'ani dan ya shara kamar yadda ya saka a sama ya falyaqra ala qira'ati ibn ummi abd ya je ya koyi karatun sa akan qira'an ibn ummi abd shine abdullahi dan mas'ud kenan abdullahi dan mas'ud to saboda haka sai rashin lafiya sai ta kama shi a zamanin kalifancin sayyidina usman sayyidina usman ya zo ya ce masa ba za mu nemo maka dakta ba a ji a kira su malam bello su zo su dikitoci sai ce a ɗabibu a maradani a yi doktan shi ya sami rashin lafiya ba za mu nemo maka mai magani ba likita ya ce ai likitan da yake magani shi ne ya sami rashin lafiyar da haka ba bukata a jani mashi kina ya san halin da nake ciki ko sai ce to ma za ta shi ta shi to yanzu mai kake sha'awa matsanka na nan shi lafiya kasar mana lafiya da kwaɗi me za mu kawo maka sai ce rahamata rabbi eh me kake sha'awa yanzu ko yace yace rahamar ubangiji na to me ba ka so yace azabar ubangiji eh to wani rashin lafiyar da Abdullah da Mas'ud bai tashi a cikinsa ba haka ya faru da Abu Darda'i Allah maɗaukakin sarki ya yadda da abu dardai shi ma aka ce masa ba za a kawo maka mai magani ba sai ya ce almari al'attabibu adja'ani shi kuwa abin da yake ta abla da masa'uni ya ce attabibu amradani shi kuma ya ce attabibu adja'ani yanzu da ka gani a kwanci sharaf dinnan to likitan ne ya kwantar da ni sharaf dinnan da kake gani ka gani larab a kwanci goto shi likitan ne mai haka ba za mu kaza ba yace a addute shi ma to irin waɗannan suna daga cikin wanda su sun kai wani kololo da ba sa maganin kwata-kwata ba kuma dan sun ce magani haramun bane tawakkalin su da ubangijin su Allah barakakin sarki haka suka tafiyar da rayuwarsu don haka ma Abdullahi dan Mas'ud da ya ga abin nan guru ne ko menene a cikin matarsa ne a gidansa ya cire yace ai iyalan Abdullahi sun wadatu ga barin wannan ya cire wata kenan ya jefar ba ba ma amfani da wannan in ji abdullahi bin mas'udin allah maɗaukakin sarki ya yadda da shi sannan zuma da muke magana a kanta wasu daga cikin wato kenan malamai magabata sun tafi akan cewa babu zakka a kanta to yadda aka fitar da zakar zuma don haka suka ce babu zakka a kanta kwata-kwata babu zakka a kan wato kenan amma wato kenan maganganun imamu shafi'i sun zama guda biyu a kai cewa a wani guri ya ce akwai a wani guri yake cewa wato kenan babu zakka a kanta amma abu hanifa allah maɗaukakin zirki ya da shi yake cewa zuma dukiya ce don haka akwai zakka a cikinta kuma ita babu magana sai ka samu nisabi ran da ka je ka ɗebo iyaka abin da ka ɗebo nan a haka za ka fitar da shi ya zama kamar zakar baramu kenan go zakatul menene ma'adin in ka shiga baramu ka je ka tona ka ɗebo zinari ko aka ɗebo asirba ko ka ɗebo gypsy ko columbite ko iron iron o duk abin da ka shiga rami ka tono zakatul ma'adin ko a gurin sai ka fitar da aikin Allah wa rabbi zake ka ɗebi haka to kuma dai zaka fitar da zakka kuma menene zaka fitar da zaka fitar da Abu Abu Hanifa yace a ran da aka fitar da zuma a ran nan za a yi zakkata kaɗan ɗinta ko mai yawan ta don haka ba a jiran wata kenan wani wani nisabi wata kenan a kanta saboda haka masu shan zuma eh sun ji wannan kenan ko yawwa ya kamata ce sun ji wannan Allah madaukakin sarki yake cewa inna fi zalika la'aya lalle a cikin wannan akwai aya liqaumin yatafakkaruna ga mutanen da suke da cintintini akan wato kenan yanayin zuma kuma kun san a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa az-zubabu kulluha fi nari illa an-nahala duk kudaje yan wuta ne suna wuta kuda kowane irin kuda yana wuta amma banda kudan zuma shi ba za a kai shi ba a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yu'azzibu Allahu bihi ahlan nar kuda Allah zai sa shi a wuta dan ya azabtar da yan wuta ya cikuni yan wuta shi ba zai kone ba shi ba zai kone ba amma zai daga hankalin yan wuta a cikin wuta ya ta damu su ya ta damu suna korewa duk da azabar wutar nan sai hawan kuda a jikinsu sai ya daga musu hankali yau amma kudan ba zai kone ba amma kudan zuma shi ba za a yi amfani da shi a hakan da bayyana nan wata kenan a yana kenan a cikin aljanna yadda fi zalika na aya lallai a cikin wannan akwai aya ga mutanen da suke tuntuntuni to mu je malam wani lokaci ai ta alhamdulillah abin da muka faɗa daidai Allah ba da kun sarki amfanar da mu shi Allah ya gara da mu amfanar da mu shi abin da muka kuskure Allah ya gara da mu kuskure ne ba mu ikon gyarawa